إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddar haduwarmu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke gwal karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a takwas ga wata na Rajab hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da sha tara ga watan farko dubu biyu da ashirin da hudu Allah mana mawafaka. a darasinmu da ya gabata muna cikin suratul safat mun tsaya ayata 61 kina yau insha Allah za mu tashi ayata 62 kahin nan akwai tambayoyi kahin tambayoyi muna da sako na nasiha zuwa ga ƙungiyoyi na 'yan jarida 'yan jarida amma musulmi musulmi yan uwa menene yan uwa mai yan jarida musulmi na sha na bayanin yan uwa game da duwani inda mutum ke cikin wata kungiya ko ta iri ce kai musulmi kullum manta da kai musulmi ne kana da ƙa'idodi da dabaibayi na addininka abinda nake jin hankalin yan jarida tsawon zamani ganin abin ƙungiyoyin sun taso daga turai ɗarmin gindin daga turai to abin da nake jin hankalinsu cewa dinin da aka yi wata doka a ƙasa a baka dama ka hudu abin da kaga dama ba mai kama ka to da bai bai aka maka an sa ka haɗari kai musulmi a ce ka hudu abin da kaga dama yan wani ne matsala kowa ya san ake jarida alamarin rayuwa ta yau da kullum akwai mutane ba zai kan haka mulki wani da gangan zai shirya karya don ya ci mutuncin wani ya keta mai sutura kuma har abada idan aka ci karin sutura ba ko da an gano ba a dawowa a gyara a ci ai ba haka bane ba sun tsaye kenan an gama da kai har abada annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ruwa cikin suna gida ruwa ingantatta a disa abu huraira manzan na ke cewa ina min akabar da kaba'ir su tare ta marafi da rajin musulun da gar haka mai girman kabira shiga mutuncin wani musulmi ba kan haƙi ba wata ruwa cikin suna gida manzan na ke cewa a disa a da musawar yake cewa a riba talatatun wasa ba'una baba aisaruwa مثل أن ينكع رجل الأمة وإن أربع الربا عرض المسلم عرض رجل المسلم يتي ربا قوة قوة تذنه ربا قوة سبعين دعوك قوة زني هوا هوا جيري سبعين دعوك yace karamin kowar ta riba kamar mutum ya armakoshi duk da wannan gaba ɗaya sai ce wa inna arba riba kuma kujin riba da ko kujin riba an ce ƙaramin kowar riba kamar mutum ya almuɓo shi to kuma ya ce gaba ɗaya mai girman riba irin jirgin musulmi mutuncin mutum musulmi ka ci mutuncin shi don haka din da aka baka dama ka yi hatara wajen wa wani ƙazafi ko sharri don kurin ka samu jaridaka ta hau ko jarida ce ta tsaye ta talabishin ko hatta an wawon da aka ce wannan aka ce social media wannan da zuwa suke muna tun ɗaya ne su da zuwa su yi matsalar su basira mai kare su amma ɗan jaridu na rubutu da talabijin suna masu kare su to ko a kare ka ko ka a kare ka idan ka na musulmi ɗan jarida musulmi wallah ka yi hattara da shiga mutuncin wani a nan duniya ta kungiya ta kare ka su ne gobe kiyama ba mai kare ka wallahi ba mai kare gobe kiyama kuma wallahi iya cikin zumin da Allah bai yayi maka shi ne hadarin ga zumin ne mai girma wallahi ka ce wani cewa ya huce magana da uwa hukunci da uwa amma kuma aka kawo magana da aka ce na ci mutuncin wani ya yi wannan kari haka dan uwa ko a siyasa ko a wani zaman duniya ka kauce ma cin mutuncin wani dan a jarida abu haka yake jarida an ba wanda ya hatara ba za ka ci mutunci mutum kai akwai mikali ka ba ma ko ni kana ga kun kawo jaridarka shi kuma wannan mutumin har abada ba a komowa a gyara a cikin shi kenan a cikin duniya gaba daya kuma Allah bai yahya maka haka wannan tsakaninka da Allah ne da mun nace musulmi ɗan jarida ya hatara Allah taimake mu sai bangare na tambayoyi mace ce haila ta tsaya mata bayan la'asar sai ta tambaya yaya za ta yi da sallar azuwar kenan azuwar ta huce magana mai kariya na sallar sallar iya ce waƙatar azuwar malam da kula ƙasar asar da su ƙarar hadisi lokacin azuwar iya na matuƙa la'asar ba ta shiga ba kan wannan ruwaya ire-irensu idan la'asar ta da kuma suka wai har karka a jirka yawan rana mana fahimta ce gaskiya zahirin nasi kuma nan ta yi idan la'asar ta zo a zaro ta wuce kan wannan ne kenan in la'asar ta yi jini ya tsaya ba la'asar kurin sai ta yi wanka ta sanar la'asar wallawa sai yake cewa mutum ne yawa matar shi saki daya ta je ta aure ta dawo sauran igiyar shi nawa kusan mai cikawar tambayar mahi yawa mutane sukan sake mace ɗaya biyu wani a wurin inda ya arme ta rushe wancan ba haka ba ne ana kirta masanatul hadam umar bin khattab ya yanke magana kan da sahabbai idan ka sake mace sake ɗaya ko biyu inda bai uku ba ko ta arme ta dawo wani sakin iya na a mallake in ɗaya na iya na a rataye in biyu na iya na a rataye zai da kai na uku ka ƙare ya ta aure kuma wannan shine magana kenan arme saki daya saki biyu ka take ta ko ta arme bai rushe wannan bai baka damar dal kana nan a malaka idan da kai dauku a kare ya ta arme kuma shine kenan wannan magana haka take sai wani ke cewa mutum ne ya wasiya ga matashi ya ce ko ya mutu kata sa ɗiyan shi boko to yanzu ya mutu sasa ɗaya to shi boko ne koko boko ne shi ya rayu ya ce kasa kasa ɗaya shi ne koko kasa ko na an kwaci ka kinta amana ya kaci amana wani ya ce su kuma wayannan almajirai ne almajirai ne suna makarantar allo sai aka hudda su isa koma makaranta irin ta halin suna tsari haka sai malamin ya musu allah tsina ko allah isa wata kama su allah sai ta kama shi shi zai ta kama wata kama ko wallahi shi zai ta kama allah shi da shi gaba ne mu gaba da na ga alama mun tsaya aya ta 61 cikin safat ya ka kuma dan baka yi 62 za mu tashi kenan insha Allah 62 cikin safat za mu tashi azalika khair
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون
أذلك خير أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أذلك خير نزلا أم شتر الزقوم ina ga bayani da ya gabata mun kare bayanin aljanna kware mun yi daɗin labari Allah haɗa ma ciki Allah ya ce a zalika khair wannan gida na aljanna da aka ba da labari shine yahi amshashashin zakum ko ko itacen zakum azzakum za mu ji bayanin siffar shi ya ce inna ja'alna fitnatan lizalimi wannan وإنا جعلناها فتنة للظالمين kuma ha إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم ya take طلعها كأنه رؤوس الشياطين to wannan itaciya da aka ambata mai suna azzakum ya ce inna ja'alnaha fitnatan lizalimi mun sanya wannan itaciya mai suna zakum aka ba ku labari itaciya a cikin wuta har ga sunanta yace wannan fitina ce ga azzalimai ne fitina jarrabawa domin suna ga wannan magana ma za a hankali ya yarda a ce icce da yake shan ruwa ya kone in ba ruwa ko zafin rana kuma ta ga wani itace a cikin wuta a wannan ya zama su fitina saka abin da rike ma hankali zai kama suke cewa bai yiwa Allah ke tabbatarwa inna shajaratun ta kharuju fi asal jahim Allah ce tabbas zaƙon wata itaciya ce da take hutawa a tsakiyar wuta a wutar kuma a tsaka ba magegere ba ta damdama a tsakiyar jin da ta hutawa ya ce kuma tsal'uwa ka annahu usu shayafi aka ce kan kan itaciyar ya ka ce kamar kawunan shekaru wani mene suka suke cewa ɗabi'ar da adam aka ce aljani ka iya kan wani abu da abu dodo a ce kwace dodo a ce nan gagar ga dodo nan a ce dodo wani abu tsoron markin na an so a sama a kai wani mutar da mugun gani eh tana da mugun gani wani ta ciya zan gaya mana inda take ga wurin mutar wata kuma ga kada tana da mugun gani to duk da wannan halin Allah ce fa innahum la'akiluna minha وإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم
Allah ce fa'innahum da akiluna mina ‘yan wuta ake magana. Mun ji da can liyafa ta ‘yan aljanna ko? Ya ce ‘yan wuta za su ci wannan itaciya famali'una min halbutun kuma za su cika ciki da ita. bayan cika ciki da ita sun inna lahum alaiha la shauban min hamim kuma za a garwaya a hada da wani ruwa na musamman ruwan zafi mu kuma cikin dukkan ita wani itaciya suwa suke cinta na shi mun ta'amul asiri إن شجرة الزقوم طعام الأثيم kalmuhul كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم na'am خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم kuma ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم na'am in shadatu zaqum kaga lalle itaciyar zaqum ta'amul asir a ga mun abinci suwa ya ce abincin fajire ne ina ba suka ce alfajir mana abincin mabannata ne mabannata mana yan wuta sai da ta gaya mana ga irin yadda wannan itaciya da aka ciki aka cika cikin yan wuta da ita ga halin ta kasa fata ya ce kalmuhul yadda ka sanna ta ka tagulla haka take kowa ya san idan irin wani abu ne mai ɗaukar zafi mai ɗaukar wuta kasa ruwan zafi iya cikin abin da iya tafasa misali a san da gire wanda ya san abin wuta abin tsari san da gire ya tafasa amma akwai ƙarfe da wani da ya san da gire to har da wisan da gire wani ƙarfe ya yi wisan da gire zai zai zai su ake wannan wani narka ce kenan wata tagulla kenan ƙari ne wanda kenan ya zama ruwa iya karantar da kai nau'in zahin ruwan da ake sha da yan wuta kalmuhun ya ce kuma ya gali filibutun ka gali hamim yana tafasa za a sha a cika ciki wai kwalkwalkwal kamar ce kamar za a tukunya ruwa na tafasa haka zai rika tafasa a cikin yan wuta haka zai rika tawasa ya ce ana cikin wannan hali na irin wannan azaba Allah ce malaku umarni khuzuhu fa'atiluhu ila sawa'il jahim a cikin malaku za su kai rida ce mu ba ce wannan ba kamar ka san sai rigin sarki aka ce an sake ta kuka za dogon ne ta kama hanya ku kamo shi kan za ka yi rida ne mai ramo kamo Allah ce malaku ku kamo shi za su kai rida mai rabo kamu Allah ce fa'atiluhu ku tunkuɗa shi ku tunkuɗa shi ina ila sawa'il jihi ku shi tsakiyar jihi can kwakwa suna ciki iya can iya kwakwalkwalkwal da almoni nan idan an kawo shi tsakiyar jihin ita sun musubbu fakwara asihi min azabin hamid kuma ku zuba ruwan zahi sai ciki akwai shi kuma ku zuba a ka ku zuba a kan kuma ana mai wannan azaba ana zole shi ana zole shi zub inna ka anta azizul karim ka ɗanɗana ya ku ne manya manyan gari masu daraja sa manya manyan mutane kasa manya gaban wani masa masa imanin suna da izza da buwaya su suke da gari su suke da kaza su suke da haka suke da isa تتذم إنك أنت العزيز الكريم كأننا كوني من يما سجرما wannan iya karanta da kai kaga nau'in azabar da nau'in ruwan zahin da yake cikin hajj a ta haza ni khasamani iktasamu fi rabbihim هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجنود ولهم مقامع من حديد سبحان الله كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا الحريق Allah ce hadani khasamani ikhtasamu fi rabbihim laban labarin rigima da ake tsakanin mai imani akan tauhidi da kawuri mai turish ko mai shakka kan shi to wa'annan dai gobe kiyama ne kadai za a raba rigima Allah ce falladina kafaru quti'at lahum thiyabun min nar wa'anda suka kafirce ma Allah Allah ce tini an yi mutadina an auna an yanka an auna musu riga daidai su kowa an yanka musu riga ta wuta jikin riga ce ta wuta kuma yusaffin min faukar wasu min hamim kuma ana kwalala ruwan zahi daga ka yanwa ruwan zahi ne wanda cewa sun zai misali cikin cikin kafa da ya cewa wa in yastagisu yugasu bi وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا
Allah ce wa'in ya sage su yi gasu bi ma'in kalmul in suka nemi agaji na ruwa ya ce yi gasu bi ma'in kalmul za a ba su ruwa kamar narkakkar tagullar waccan ya ce yi shi wujudu suna dole ka sha kuma iya tunkarawa huska za ta soye zafaf gaba ɗaya ya ƙwarangwal ya ƙashi ba mutuwa ya shi wujudu ala ta bi isa sharab wasu aka muntafaka Allah wajen wannan abin sha gidan hutu na wuta ya ɗaya muni ya take wani irin wannan ruwan na da ce yusabbun min faqi murus ku zuba ruwan zai da kaka ana zuba Allah ce yusaharu bihi ma fil butun wal julud ana zuba ruwan zai zagonya fata abin da ke cikin tattar ciki ya zagonya gaba daya ya ƙare juyawa ya zubo ta abin da ke cikin gaba daya kuma hatan ma ta narki ya zama ƙwarangwar kwarkwar kenan ba ciki ba waje kayan ciki sun zagon ne an zo hata kuma mutum ba a mutuwa hikimar Allah Allah rawan mutu Allah kiyama na mutu a wannan hali kuma Allah ya ce ba bar su ba walau maqamin min hadid kuma da guduma ta musamman ta wuta ta ta kuma ta karye min hadid walau maqamin min hadid yace suna da guduma ta musamman ta karye a wannan azabu Allah ce kullama aradu an yakhruju minha min ghamin uidu fiha za su yunkura nema a tsere za su sai a haɗe su a mai da su za a haɗe su a mai da su haka za su kama cikin wannan hali Allah kiya mana mutane mu sai wata ruwa da manzon Allah yake ba mu labarin tacin zaku yake cewa ittaqullaha haqqa tuqati ruwa tirmidhi ya kawo haka sai ya kai ibn majah yace ittaqullaha haqqa tuqatihi falau anna qatarat min zaqum qatarat fi bihar ad-dunya la afsadat ala ahli al-ard ma'ayishahum fa kafi man yakunu ta'am madalla ke cewa ku ji tsoron Allah iya ka tsoron Allah mutane ku yi hankali yace inda dugo daya na itaciyar zaqum dugonta daya madalla ce inda zai rugo cikin tekun duniya duka teku duka teku dugon daya na zakkum ya hado ciki a cikin tekun duniya ce la afsadat al'adar mace da rayuwa ta gurbace a cikin kasa gaba daya komai zai da lalace yamma wanda ya san haka yanka dabba da tsaciya a san da nan da ba ɗaya karama ce in ka kuskure ta taɓa nama ka gama yawo iya ciwa bai ciwa wani misali ka ga ɗaya karama ce ko to ala ce wannan dugo daya na tace zakum annabi ce inda za a sako shi a cikin duniya duka rayuwa za ta gurbace a duniya gaba daya yace ta yan wa me za ku cewa wanda kuma shine ita ce abincin shi dugon ta daya a duniya duka ta duniya gaba daya kuma aka ce kuma kai ne ita ce abincinka za a cika ma ciki da ita Allah ke yace summa innahum yace summa inna marji'uhum ila jahim za su ƙare wannan azaba a sha wannan a sha wannan kina ce na azabar kala biyu ce kamar da Allah cewa ya tufu na bayan hawa bayan hamima'an ka ce ‘yan wuta suka yawo azaba kala biyu ce a cikin wuta a koma ɗan ke a wasu azabar azabar iri-iri kala-kala ‘yan wuta gare shi ya ce ciki za su koma zuwa ga jahim ‘yan uwa kwarai ba daɗi Allah kiyaye kowa ya san jin daɗi morewa amma mu ɗan ƙara ɗan koma can cikin duha na ƙarshen zamu ɗan kaɗan zamu ɗan huta kaɗan na ɗan aljanna na mutaki na fiye kamun aminu fi jannatin wa'uyun
المتقين في مقام في مقام أمين fi jannatin wa'uyun في جنات وعيون
yalbasuna min sundus يلبسون من يلبسون من سندس واستبرق متقابلين
kadhalika wa zawwajna كذلك وزوجناهم بحور عين yad'una fiha amilin la yadhukuna يدعون فيها بكل فاكهة آمنون يدعون فيها بكل فاكهة آمنين la yadhukuna لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك فإنما ينصرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون
annaba bashiran mu nadira ne wannan karshen bayani muka ne yan wuta da azabar da za a ma dan wuta da irin ruwan da za a zuba mushi shine karshe sai Allah yake jan da amma akwai a baka tsoro kuma a kan kuɗa ta kai shi maka kuma can duhan Allah yake ba mu labari innal muttaqina fi maqamin amin wannan labari ne in wuta ne miyagun mutane Allah mai Allah kare mu da su amma ce su bayi masu tsoron Allah fi makamin amin suna cikin wani wuri cikin nutsuwa ba problem ta an za a musu kira yau babu babu babu rashin lafiya ba cuta ba tsuwa ba kaza ba kashi ba wutsari ya kuma mace a sha a more kurin gidan a more kun ba mutuwa kiran ba wata gida ne na amintacce don kasan a duniya duk abin da Allah ya baka ko ma mene ne kana tsoro ya bushe ko mene ne kana tsoron bushewa shi to a can za a ma garanti babu ba abin da zai bushe ya ƙari kurin ita fi makamin amin ita fi jannatin wa'uyun suna cikin gidajen gidajen aljanna da idanu na ruwa daban-daban ya ce yalbasu min sundusin wasu tabara kayan su an gaba irin tishikin kayan su ma yajin su ma sundus ne yawan sundus sun suka suwa mai akwai suwa na tare akwai artificial suwa na hakika kayan mai ko a yanzu shi yin tisi mafi tsada a duniya kuma wuta ba ta shi suna da sundus mai kabarin da mara kabarin gaba daya shi ne kayan su kuma ce mutakabili yana da jami'a ba ba da keya ba ba juna keya suna zama fasa-fasa gaba da gaba ana kallon juna ita mutaqabilin yace kuma a wannan halalata kadalika wa zawwajnahum bi qurin ayy cikin wannan jin dadi sai muka aura musu muka aura musu mata qurin ayy alhawra alaina ko jam'in na alhawra mutafarafis shine hawra qur al al qur ayy ayy kuma aina wata mai ido dara dara masu kyau ta haka muka aura musu ya ce kuma a wannan hali ya da'o na fiya bi kulla fakihatin aminin duk abin da suke so na marmari kowane da kuma zaka kaba kakaza kakaza kawai za kuma ka ci sakal masu yawon da wa'azin da wai abin da kai nan ka kai su kai sha'awa kun cikin kai cika an zai wace wai kum kaman kumburi ya kumburi ne ba more ba ci ake a sha a ci a ci a sha a more da kaki kaki sai ka da kaki da ba mu gana tusa ko kashi ko tsari a aka ci aka sako shi a gaɗa kuma kashi gaɗa kuma shi ne annabi ta kuma sai an kai gaɗan ba za ka ta jiyo mai wari ba gaɗa mai wari ya za ka tana kamshi na gaɗa ɗan idan ya ci ci manzo Allah ce zai gaɗa kuma gaɗa mai kamshi shi ke nan wancan ya zube sai sabanci kuma abu Allah kai malahiya ya ce Allah ya ce wannan a cikin wannan haji Allah ya ce la su kullu mota a can ba a mutuwa kuma kaga anan da abin da aka yi dai duniya ka mutu kafar ka dole ya ce Allah mata tsula idan wata ne mata ruwa ta inganta farkon musulmi annabi ke ce idan an sa yan aljanna aljanna an sa yan wuta wuta kowa ya wuri shi muna hata muna aljanna can Allah zai sa a kawo mutuwa a sunan halitta da san rabu za a kawo ta tsakanin wuta da aljanna ruwa ta ingantaka haka mazala ce za a yi shaida ta yi ahalar janna hal ta'arifu na hada ya yi aljanna kun san wannan annabi ta fai shari'a buhun fai zurun suka kai ta su diba wa bisa mutuwa ba sai Allah wadda mutuwa ce sai a juya wajen kuma yan wuta Allah ke san su gan za ta ya ahalar janna ya ahalar nar ya ai wuta hal ta'rifuna hada kun san wannan ko da take su dago ne su kalle ta su ce na'am hada al-maut mutuwa ce ga ta ko da Allah sai ba da umarni a kama mutuwar a danne a yanka ba an kare ba za ta ya ahalar janna khuludun fala maut wa ya ahalar nar khuludun fala maut ya koyi aljanna daga yau zama ne har abada mutuwar ma an kashe ta ba mutuwa an kare kuma ai wuta haka ta lokacin ɗan wuta aljanna su kare jin daɗi su kare nutsuwa mutuwa ta kare su kuma ɗan wuta bakin ciki ya ƙaru inda da mutuwa da sun wuta tara da haka yan uwa wanda shi ne labarin wuta Allah ce to wannan labarin da aka ba mu na ɗan wuta sun ci itaciyar zaƙun sun cika ciki kuma gagarwaye na ruwan zahi ta sun mu inna marji'ahum da illal jahim za a ƙare wani shan ruwa a koma jahim me sababin haka
innahum alfaw aba'ahum dallin kaji fahum ala atharihim yuhra'un na'am Allah ce innahum waɗannan mutane abin da ya kai su haka alfau aba'ahum dalil sun bi bayan uwayensu batattu kenan uwaye ne batattu irin cewa haka muka gada uwa da uba haka aka gada wannan abin shi ya kai su ga haka ya ce innahum alfau aba'um dalil sun bi uwayensu batattu fahim ala atarihim yuhra'un gaugawa suke ba a barinsu a baya wajen bin gargajiya uwaye da kakau ana kiransu zuwa ga Allah ga manzon shi a addinin uwaye da kakannu su a haka suke kaga nan hadarin bin uwaye da kakannu ka fata duk lokacin aka ce ma kaza kaza daidai ne kaza ba daidai ne ba suka ce ni haka uwaye na da kakannu na suka yi wannan hujja ce ta marasa imani fir'auna ma da yake hujja fir'auna ma da yake kada kai shi kuma da ita yake suka Musa alaihissalam Musa ya saba ma uwaye da kakannu abinda aka sai suko kaga dan yayi wasa kan mutane ka san kowa ya hulɗa uwan shi kowa har Fir'auna da aka zo gaban jama'a Musa ya kure Fir'auna babu hujja sai ya Musa kuma balu qurun ula Musa ga wannan balu uwa mai hulkusu mai hulkusu kai Musa ce dan mutane ka hore ne kaga ga wata mutane Musa ma balu qurunul ula ga mani matsayin waya ba zuba mu ba ga mu matsayin waya mu su me matsayin su Musa annabi na manzon Allah ne ya san magana ya san magincin ta ilmu wa inda rabbi ilmu sai wajen Allah ne ba ruwana kai da kuwa kai me kai ne ba ruwana su sun wuce wannan Allah ka matsayin su kaga Musa ya juye ya sa abu da ke so ya ji ga kare dare ke to kullum ga mutane suna suna girma uwansu ko ya girma uwansu zagan shi na haka amma an ana magana addinin Allah ana magana hujja ba a cewa uwaye da kafirin ta ke Allah ya ce annabi wannan abin da ke su ya baro su cewa bin uwaye bin hanyar uwaye da kakannu amma kashe ne kai kai hatara sai Allah ce gaba
ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عبادنا المخلصين إلا عباد الله المخلصين Allah ya ce wala qad dalla qablahum akthul awwali kike dan kai mai wa'azi kar kai mamakin sun bace annabi da mutum yake magana kan shi har abada kar kai mamakin wani ya bace kayan su wani su wane ne kayan su yan warko ina nuhu ina su samudawa ina adawa an yi duka wucin kai kayan kai yace kayan su da yawa sun bace yan warko Allah ce wala kad arsalna fihim munzirin ko amma maki su ma waɗancan wa wanda suka hallaka ɗan farkon su ma an aika musu da masu gargaɗi ba ba kai kawara ba duk wazanka kai biyo kai su ma waɗancan da suka hallaka su ma an aika musu da manzanni masu kira zuwa ga Allah amma ta fanzo kai fa kana aqibatul munzirin ka diba ƙarshen waɗancan da aka ma gargaɗi munzirin na farko masu yin gargaɗin munzari mai fata a saman zali wanda ake ma galgadi kenan masu galgadi sun zo cikinsu amma ka jibi sakamakon ƙarshen wanda ake ma galgadi suka iya me ya kasance gare su allah ya gama da su wanda kurin allah ya ware ta illa ibadul al-mukhlasin sai bayan allah masu tsarkake a duk wanda allah ya zaba su kada suka tsira to an gaya maka an aika ma yan warko manzanni ko sun dai duhu ko ya yi da labarin su waye kuma yan warkon ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم na'am وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين
shi kadai shi kadai إنا كذلك نجزي المحسنين نعم.
إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين na'am Allah ya ce wala qad nadana nuhun fala ni'mal mujibun nuhu Allah ya ce ya kira yi kuma ma da da masu amsa na ya karantar da kai na wannan annabi shi mazo na Allah shi Allah ya kwasa zamanin ana ba annabi tasiriya duk abin da ya same shi kai shi ayi yace ga nuhu nan nuhu ya shiga matsala wani alaka cewa cikin kamar ka zaba kamar kamar nuhu kaddabu audana كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر na'am فدعا ربه أني مغلوب فانتصر na'am aka ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر asafa وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر jazaka Allah khair Allah ya ce kadzabat qablahum qaumun nuh Allah ya ce kahin wannan jama'a taka wa kai Muhammad ana magana ga manzo Allah sallama Muhammad kahin jama'a ka wasu al'umma sun kayyatar da manzon Allah yace fakazzabu abdana Allah ce sun kayyatar da bawon Nuhu alaihi salam wa qalu majnun wa zujur suka ce ma nuhu mahaukaci ne kuma ma aka mai barazana ta kisa wasu dujin an mai barazana kai ne ake maka ai mahaukaci ne ko aka mai barazana nuhu alaihi salam ya yi ya yi abinda zai ya bi dare da abinda zai na wani uwa zai ya yi ƙarshe dai fada a rabbahu an ni magalubin fansafir ya koma ga Allah ya kira ubangiji shi ce ya Allah an ni magalubin fansafir ya Allah abin ya yi ƙari na fansafir Allah ka agajin ka Allah bayan shekarar dubu ba hamsin ka kana wa'azin shekara goma sha da talatin ana kan lafiya dubu ba hamsin yawa diye kare suna nan illa yan kaɗan kina kuma nuhu an ba shi labari jama'a kamar ba mai imani allah ga mushi ba mai imani an kare shi ne faɗi a rabuci ya allah in agajin fantasar allah agajin ka allah allah ce bayan wannan addu'a yau haru fafatahana abuwa bu sama bima'in mulhamir ya ce muka buɗe sama da ruwa mai zubawa kwazari mulhamir ita kuma ƙasa wa fajjar na al'arada uyunan ita kuma ƙasa aka buɗe ruwanta sama ruwa ƙasa ruwa faltakal ma'u ala amalin ƙalƙudir ruwan sama da na ƙasa ba mai sanin milimetar dubu nawa aka yi bakin dai abinda Allah ya kaddara ruwan sama ta ƙasa sun haɗe zuke nan Allah gama ƙasa gaba ɗaya ta gabe da ruwa shi kuma wa hamilnahu alagar alwahin wadda su ta yi maka ɗari shi kuma cikin wani jirgi kwale-kwale da aka yi da alluna na katako da ƙusa aka buga aka yi ya ce kuma wannan jirgin ba mai nutsiya ba domin tajiri bi a ayyunina jirgin iya ta yi a kan idan Allah iya ganin shi Allah ya kontrole shi Allah ne bi kontrole shi shi kontrole jirgin ta tajiri bi a ayyunina jirgin iya ta yi a kan ganin mu ita wannan kuma jaza'an liman wannan an saka musu wannan halla-halla kasa da aka yi dalilin kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne nake Allah ce ya ce walakar na dana nuhu to shi a daji Allah ce nuhu ya kiraye mu falani ni'mal mujibun ma da daga masu amsa kira Allah kenan ya amsa kira nuhu salam ya bashi agaji ya halakar da kawuran yace wa najaynahu alahu min al-karb al-azim mun tsiratar da nuhu da shi da iyalan shi daga bakin ciki mai girma duniya ta shiga wani hali wanda cewa ba duk duniya ba wanda tsira sai wanda shige wannan duniya ka hau ka tsira ka bari ka hallaka san kuma hikimar Allah duk da wannan halin da aka shiga ɗan shi sun abu ne a hannun Allah kun shari'a ɗan shi na cikin shi bai da imani nuwa alaihi salam iya kira iya kira a shiga a shiga a kusurgo sai ga ɗan shi a gini ya bu ne kan ma'ana ya dana zo ka zo ka zo ka hau ta haba ya ce haba sa'u ila jami'a sunan muna za hau za kwale kwalo ana wannan ruwan za hau kwale kwalo katako ta hawa baba sun hau dutse
ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين ونادى قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين
جزاك الله خيرا Allah ya ce wa nada nuhu ibnahu huwa fi ma'zil kada fi ma'zil nuhu ya kira dan shi kiran da ya ma dan kada fi ma'zil dan iya giri ya ki shiga ya kallon su ana shiga shi ya kallon su ya ke yace ya mun kan ma'ana ya dana ka zo ka hau da mu ka zo ka hau yace ya ce kai ce sawi la jabal ya asmini min ma haba na kwalo kwalo tusi tusi san sawi na tsira yace wallahi ce a yau la asir la asir da yau amara illa mar a yau ba min tsira daga amsa wannan mar Allah yau da Allah bai rahama ba min tsira yau da mu yau da Allah bai rahama nuhu iyayi wa iyayi da zo da yawa wa hala bainahum al-maut fa kana min al-mughraqin kurin iyayi ta wace igiyar ruwa ta kada ka sanu shikenan ya gama yawo a kai dan wa cikin wannan hali nuhu alaihi salam an bai ga wannan mar ya ga akwai matsala yake cewa rabbi inna bani min ahli ina wadda ƙarha ya ce ya Allah قال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين
ya ce ya rabu ina bini min ahli ya Allah ɗana cikin iyalai na yake ka ce daga ɗaitar da iyalai na shi ne sama ɗauka wuri ne ya ce Allah ɗana ya cikin iyalai na kuma amma Allah an ta haka Allah kai ne mahi kima kima musamman iya akwai dalili shi ne ga ahal bai kaɗan shi ba ga kuwa kira kuma ɗanan iyalai na ne Allah ta aka ce nu قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين
a ce ya nuhu ina wadda su bilibili nuhu wannan ba ɗanka ba ne ba nan an ce ba ɗanka ba ne ba nan bai cikin iyalanka wanda bai cikin iyalan wanda su tsira ne ba ce ba ce kawai wai wai ɗan zina ne a'a ibn abbas ya cewa ba ma ba ma ta ɗaya ta taɓa zina ba ma ta ɗaya ta taɓa zina ba maganin zina kurin bai cikin iyalanka wanda za su tsira shine kurin magana eh eh ina amalin gairu sali shi domin mutumin banza ne ya ɗanka eh mutumin banza ne wa kuma kake wani ba eh kuma Allah shi ina ina zuka ina maka shi nuhu an tuka ka ka zanto daga cikin jahili ba kaka shiga abin da ba naka ba aka mai kashi hoto ga wannan magana in wani almuhimmi a nan kaga Allah ya halakar da mutanen nuhu gaba daya haɗe shi na cikin shi da bai imani ba a cikin shi nan kenan Allah ya ce mana wa najjaynahu alahu min al-karb al-azim mun tsiratar da nuhu da iyalan shi daga bakin ciki mai girma shine shiga wancan hali na ruwa da ya dirme da su yace waja'alna zurriyatahu humul baqin sai muka sanya zuriyar nuhu ɗan kan shi ke ɗan gidan shi iyalan shi su suka yi saura wannan mewa mewa kana bayan wannan abin sanar duniya bayan abakan shi bayan tufa da masu imanin basu da yawa bayan an ƙare ruwa an sauka saman ƙasa sai suka samu jaraba da rashin lafiya kusan dukkan masu imanin duka zuwa ba wanda ya dogo zuriya da ya suka mutu babu wanda ya saura sai cikin ɗiyan tsatso na nuhu a dasa sai suka ce hamu ya fi su dole suka zano su da masarayin da ake zanawa da wanda dai a tarihi suka ce hamu ya fi su na turkawa a wannan wane ne hamu shi ne ba baka bakaƙen mutane duka wannan dai shi dai yin nuna da sadam idan ta wannan kisa so da yawa kan kawo ta malaman tafsiri masu kwashe-kwashe suna kawo ta a masallataya kiristoci a tutu suna kawo ta kisa ɗaya ce zai gano an gaji kirista ya waje a radio da kasar da shi ya waje a radio ya kace malami ne kisa ɗaya take daman ta su ce malaman musulunci ma ta bincike sun kwaso su kama su me kisa ta shahara ba su da rubuce haka ta shahara wai ɗiyan nuhu da aka ƙare sai a cikin ɗiyan nuhu akwai mai suna hamu shi baban bakaɗe mutane a tarihin ma da aka zo hamu nuhu iya barci ya a tarihin rubuce wai wata mata suke su kusa mata suke ya sha giya wa ya zo haka suke wanda ta yi wallahi ya sha giya da su musulmi ne ya iya barci ne yanzu haka yake a rubuta suke zan su ɗaya wanda su zan ba suke hannun musulmi yan kwashe-kwashe kwashe-kwashe ne ba abu gaskiya ba ne kenan wai sai shi hamu da isko nuhu ya mai dariya ban yanzu ɗan shi masara'imu wanda ya maka shi kuma ɗan hamu ne sai ya zo rike kakar sai da kakan ya tashi da nuhu shi da kakan nuhu shi da kakan kakan mazarayi baban hamu kisa ce ba ta kwashe kwashe za a bude shara za a tura shi ne shi kenan da aka zo aka ba nuhu labari ga abin da ya samu da kana barci da kaza hamu ya maka dariya sai tsine ma hamu hamu iya aiwa ne baki mutum kuma kira ga da baki yawwa wannan shi ne dalilin da cewa a san ƙasashen larabawa ko a turai ake ɗaukar ɗin da mashi ɗani a cewa aka gaya musu da a coci a turai a amurka ake a amurka hama yake suke baƙi mata da suka da sauransu ha yake aka yi a coci baƙi mutum zama kamar la'antacce ne haka ne a ƙirar turawa baƙi mutum la'antacce ne da wani kisar haka ake karanta ta yau a coci wannan ta suka ɗaukar baƙi mutum kenan la'antacce ɗan hamuni tukunan abin ya kawo kan kunnu wasu musulmi suka kawo sun kisar abin isra'il suka kasu kan suka bayar da abin kenan kamar ma haka ne labarin alalƙayyarsu mun ganta ruwa ya su musul imam ahmad annabi ya ba mu labari asalin halittar bakin mutum ya ce tun farko lokacin da an allah umarnin ba da gama ƙasa ta halittar adam sun allah ce ya sa allah sai aka ɗauko ƙasa daban-daban ta wuri daban-daban da baka da wara da ja da waye ya ce da su aka ɗauko aka takula manzala ce wannan ƙasa ita ce sababin bambancin ɗiyan adam da baki da wari masara-masara jajajja waye ya ce daga nan kuma hatta da halinsu kaushin hali da saukin hali daga kauri ko tafshin ƙasar wannan kisa ce ta ƙayyar masu masu kura kaje ta ana gihi kura kenan dai nan to amma shi kenan ta nan da ya ce wa ja'alna zurriyatahum al-baqin mun sanya zuriyar nuhu su suka yi saura a karfa ka kanta kenan a yau suna kace abu mushar sani baban duniya ne kowa dan adam duk mutum dan adam bayan ta yi ta ta tahiya kenan a yanzu dole ka gani a saman kasa iya tahiya ya fito daga zuriyar nuhu kai tsaye dan tsan nuhu ne ta kowa ya kai duniya mu ka fito da tsan nuhu can an yi an yi an yi tsare sai aka mutu aka saura aka mutu yanzu ke da nuhu iya shi suka saura sama ƙasa sai shi a ta baban duniya na biyu shi ne nuhu mun ji ɗiyar adam ne kuma kowa ɗan zure nuhu ne magana kenan Allah ce wa taraka na alaifi akhiri muka bar ambato na ƙwarai ga nuhu alaihi salam a cikin yan baya ka hayo na labarin shi Allah ce salamun ala nuhu fil alamin Allah ce amincin Allah ya tabbata ga Nuhu a cikin cikin bayan Allah Allah ya tabbatar da aminci ga Nuhu alaihi salam yace to wannan eh kan labari Allah ya tabbatar da aminci ga Nuhu annu ba shi kada ba Allah aka bayan Allah da yawa sai ta ga maka inna kadhalika nuzul muslimin haka Allah ta miki saka ma duk wani mai kyautatawa gwalgwadon sakamakon Allah a shi kowa in ji ka kyautata kai ma Allah zai mana shi yace innahu min ibadina mu'minin nuhu iya daga cikin bayinmu masu imani ya ce kuma ma bayan wannan abin da ya gabata na jama'a shi thumma agaraqa nan akhari sai muka dilmiyar da sauran jama'a marasa imani Allah ya kaddar mu daga sharrin shi dai Allah ka shaida mu kan addinin shi Allah ka rike imanin mu ka sa mu taka da imani اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ات أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته